المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala. cikin wace wasa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin yau goma ga watan rabiul awwal shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka saba haduwa a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin a gandun wambai na garin Azare domin jin bayanai a wannan littafi mai albarka wato tazkiyatun nufus muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka darasin da ya gabata muna da kai batu a tayin zuciya an fara batu akan asbabu maradil qalbi bayan da aka ambaci cewa zukata nau'o'i uku ne akwai alqalbu sahih wa hiya as-salim sannan akwai alqalbul marid kana akwai alqalbul mayyit to me ke sabbaba zukata su zamanto sun samu irin wannan jinya jinya wadda za ta nakasa musu imani me ke sabbaba irin waɗannan shine malam ya fara shimfiɗa da cewa wal fitnanu wal fitanu tu'radu 'ala al qulubi wal fitanu wal fit wal fitanu allati tu'radu 'ala al qulubi hiya asbabu maradiha wato fituntunu waɗanda ake gifta mazukata irin waɗannan su ne suke sabbaba zukata su zan sun samu jinya وهي فتن الشهوات والشبهات سوني فتنتنو نا الشهوات شأوي والشبهات دكما فتنتنو نا شبهة أكتي فالأولى توجب فساد القصد والإرادة إتتفرقو تنا تبتدى لا لا تشي ورمانفاني تموتون من يبياني أكمي أكيني فيه والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد تبين كما تنا تبتد دا lalacewan ilimi da kuma kudurce-kudurce da ake samu a cikin zuciya shi ma mun yi bayani dai gurgudo nan shine inda muka tsaya dalili akan waɗannan bayanai da yayi shine kawo hadisi na Hudhaifah ibn al-Yaman an Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu Ƙala daga Huzaifa ɗan Yaman Allah yarda da shi ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Tu'radul fitanu alal qulubi ka ardil hasiri udan uda. Tu'radu ana shiftowa ko ana ɗan farawa, tu'radu bi ma'ana ai tulsaku bi ardil qulubi ai janibi ha kenan wato ana dan farar da fituntunu a shifto su kuma a dan farar da su a jikin zukata wato an kwatanta ne aka ce ka arabil hasir udan uda wato kamar yadda a, a itacen a tabarma yake mannuwa a jikin mutum in ka kwanta a jikinsa itacen tabarma ko kara ko ko mu ce kaba ta tabarma mu da kaba muke yi ko tabarma idan ana saka ta aka saka ta irin sakar da ake na tabarma kaba karaune ko idan mutum ya kwanta a kai babu riga a jikinsa ba shimfiɗe a jiki bata mannuwa jikinsa to tana mannuwa wannan shine aka ce ka ardil hasir wato ai wato kama yusakul hasiru bi janibin na'imi shine bayanin da ake yi kamar yadda mutum mai bacci ne ya kwanta a kan karaune ita wannan tabarmar za ta manno a jikin haƙarƙaransa har ma ta zane to to kamar irin wannan ne ake bujirowa da fitintuno a kayan zukata sai ɗamfara a jiki wato shine ce udan uda fa ayyu kalbin ushribaha duk wata zuciya da aka shayar da ita irin wannan fitinar da aka bujiro nukitat fihi nuktatun sauda to sai ce wani bakin dugo a kayan zuciya wato zukata ana bujiro musu irin waɗannan fitintunu fitin waɗannan irin fitintunu kenan ash-shahawat wash-shubuhat barakallahu fik wanda aka ambata a baya wato fitinu shahawat wa shubuhat ana bujiro da su kala kala akan zukata wannan yazo wannan yazo wannan yazo ana dan farar da su akai akan zukatan bayi to shine aka ce fa ayyu qalbin annabi yace duk kowace zuciya ushribaha da aka shayar da ita irin wannan fitinar ta kwankwada nukitat fihi nuqtatun sauda to sai ai bakin dugo akan zuciya an bujiro mata da fitina ta sha'awa an bujiro mata da fitina ta shubuha sai ta kwankwada to shikenan wannan sai ya zamanto alama akanta sai bakar alama wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda duk zuciya kuma da ta inkarin irin wannan fitina ta tunkuɗe ta ita kuma sai a mata farin dugo akanta hatta ta'uda alqulubu ala qalbayn har dai zukata su zamanto tamkar sai rabu kashe biyu wadda ta kwankwada da wadda bata kwankwada ba kalbin aswada mirbaddan kalkuzi mujakhiya sai a samu zuciya wadda take baka aswada mirbaddan wadda ta yi baki kuma ta rine da bakin kalkuzi mujakhiya kamar motsa da aka kifa ta motsa ta kan hanya misali ba an bada misali da motsar kan hanya abin nan an ajiye randa a bakin shago sai aka kawo mata motsa sai aka ajiye kaddara motsan nan ta sakaina ce kaddara ai mun san sakaina ko ta koko ai da da ita ake motsa to an kifa a kai an aje wannan idan yazo sai kamfata ya sha wannan ma yazo ya kamfata ya sha cikin sa kaina za a ganshi farasuwar ko lokacin da aka fafe cikin za a ganshi fari amma an aje yau da gobe ana kwankwada ana kwankwada ya za ta zama sai ta baki saboda kwarfatar ruwan da ake yi to shine sai aka ce tamkar haka tun tana fari kwarfata ɗaya ba za ta sa ta baki ba kwarfata na biyu ba zai sa ya baki ba amma yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ta rinne to shine sai aka bada misali da duk zuciyar da aka bujiro mata da fitina na sha'awa abinda ranta yake sha'awa sai ta karkata ko aka bujiro mata da shubha abinda yake na shubha ba ta nemi asalin ilimi sahih ba domin an ce shi wannan shubuhat wato fitnatu shubuhat tujibu fasad al-ilm wal i'tiqad ko bai samu tantancewa tushe mai kyau na abin da aka gaya masa na shubha ba kawai sai ya karba ya ta yin addini da wannan yau yana yi gobe abu jiro masa ya sake karɓa jibi abu jiro masa gata hakanan hakanan to har sai wannan zuciyar ta zama baka tunda duk lokacin da ta kwankwaɗi wannan fitinar nukitat fihi nuktatun sauda to shine aka ce zukata sai su kashi biyu wato qalbin aswad mirbaddan zuciya wacce ta yi baki ta yi tare ne kalkuzi mujakhiya kamar motsawar da aka kifa ta la ya'rifu ma'rufa irin wannan zuciya bata san abin da yake mai kyau ba wala yunkiru munkara abin da shari'a bata so kuma baya taba inkari karba yake yi ko meye ma illa ma ushriba min hawahu face abin da aka shayar da shi na san zuciyar nan tasa abin da yake sha'awa na shubuha da shahawat shine kawai yake zuciyarsa kuma shi ya tasiri bangare ɗaya kenan kuma an ce akwai zuciyar da take inkari ko ita in ta inkari me ake mata sai a ɗiga mata farin ɗigo ko sai ta fari to don haka aka ce wa qalbin abyad da kuma zuciya wacce take fara la taburruhu fitnatun fitina ita kowace iri fitina sha'awat da fitinar shubuhat ba za ta yi tasiri akan wannan zuciyar ba ma damatis samawati wal ardu matukar sama da ƙasa na nan wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito amma ba da asalin wannan lafazin ba lafazin da imam muslim ya rawaito shi daga huzaifatu ibn al-yaman wato shine tu'radul fitanu alal qulubi kal hasir nan kuma aka ce ka ardil hasir amma ruwayar muslim asali sai ta ce kal hasir udan uda fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita haka yazo a muslim ba nukitat kan yadda yazo a nan ba nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbayn haka riwayar muslim take nan kuma aka ce hatta ta'uda alqulubu ala qalbayn al-asali riwayar muslim kuma hatta tasira ala qalbayn sai yace ala abyabin haka riwayar muslim ta zo على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات سيتش والآخر أسود مربادا كالخوز مجخيا لا يعرف شيء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه تهكر رواية مسلم انت kaga akwai tasarrufi akwai canji da wadda ta zo a nan ko shi yasa nan shi ma yace muslimun ya kawo cikin kitabul iman amma wa alfadhu ghairu hadhihi to kaga nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa zukata ana bujiro musu fituntunu fitunar shubha fitunar sha'awa kullum haka lamarin yake aikata kaza mana karkata zuwa abun kaza abubuwa na sha'awa kago mutum wani abu mai kama da shari'a alhali ba shari'a ba sai a bujiro masa da shi shubuha yanzu kamar shubuhar maulidin nan an bijiro wa mutane ita gani suke abu ne mai kyau kuma kullum sai rigima suke wajen kokarin kare ta alhali kuma shubuha ce a bane wanda zai jirwaye sai ya maka kama kaman da dai ne a bisa bayanan da suke alhali kuma ba shi da asali to kaga shubuha ce duk lokacin da ake bijiro wa mutum fitina ta sha'awa sai ta aikatawa ko fitina ta shubuha sai ta aikatawa zuciyar sai ta zamanto ta rine gaba ɗaya idan kuma har zuciyar ta rine da sha'awar da take yi ta rine da shubuhohi take ganin sa kamar daidai ne to duk lokacin da aka ambaci abin da yake mai kyau ba za ma ta yadda ba duk lokacin da abu mummuna ya zo in dai a bisa tsarin sha'awa ko shubuhan nan da yake so ne to ba zai inkaranta ba ita zai karba لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه sai abin da aka shayar da shi na san ranar nasa kawai amma zuciyar da sha'awa ta zo sai ta fi karfin zuciyar sai ta tunkuɗe ta kita aikata ran da aka bujiro masa sha'awa a zuciyarsa sai ya ki ya fi karfin zuciya aka bujiro da shubuha ya samu bayanin ingantacce ya riko da abin ne ya tamassuke da abin da yake shine wadih shi yake da dalili to kaga shi ana ɗiga masa ɗigo fari wannan zuciya ba za ta samu jinya ba don haka ashe ana nuna mana nan bibiyan abin da yake na sha'awa shi yake sabbaba zuciya ta samu jinya bibiyan abin da yake na shubuha shi yake sanya zuciya ta samu jinya amma lokacin da aka ƙi bin sha'awa aka tsaya a shari'a lokacin da aka ƙi yarda da shubuha sai abin da ya bayyana a nafsi to insha Allah an samu kariya insha Allah an samu rigakafi na jinya da za ta kama zuciya shine malam yace faqat sama sallallahu alaihi wa sallama alquluba inda arabi ne ba maradi ba inda arabil fitni fitani alaiha ila qismai cikin wannan hadisi na Hudhaifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya raba zukata a yayin da aka bujiro mata aka gindayo mata da fitintunu to zukata annabi sai raba suna rabuwa kashi biyu ne yadda suke fuskantar sha'awa yadda suke fuskantar shubuha kalbin idza uridat alaihi fitnatun ushribaha akwai zuciya guda wadda idan aka bujiro mata da fitina kwankwada take yi ba abin da ya dame ta kama ya shirabul isfanju isfanju ne al isfanju kama ya shirabul isfanjul ma'a wato kamar yadda soso ko kuma tsumma da ake goge ruwa da shi kamar mofa kenan shine al isfanju abin da ake sanyawa ya tsotse ruwa eh ina tsammani kamar turawa ma nan suka samu sunan soso ko suke ce masa sponge ha sponge ko to al isponge su larabawa al isponge asali wani abu ne da suke samu a jikin itaciya kamar gashin itaciya ne suke ciccira to sai suna sanyawa ana tsotsotsa ruwa da shi ana goggogewa duk inda ruwa ya abin da yake to ana sanyawa shi wanda yana tsotsewa ruwa in ruwa ya zuba a kan abu sai a sanya shi kuma yana tsotsewa yana sakin ɗin ruwa to kaga sai zama kamar mofa da muke amfani da ita ko to shi suke cewa al-ispanju kamar yadda al-ispanju wato mofa take tsotsewa ruwa to haka nan in an bashi fitina fitina kawai zai tsotse ta ka neme ta karasa duk ya shanye to irin wannan zuciya fa nukitat fihi nuqtatun sauda za a mata bakin ɗigo a kanta kamar yadda annabi ya sunfanta arwan lokacin da mutum ya aikata laifi bai tuba ba sai a ɗiga masa bakin ɗigo a kan zuciyarsa in ya tuba sai a wanke amma idan bai tuba ba kuma ya sake aikatawa sai a sake ɗigawa yana aikata laifin na ana sake ɗigawa to har sai kai munzalin da zuciyarsa ta yi katutu wannan laifin ya riga ya katutu a zuciyarsa shine annabi ce shine ranan da Allah ya faɗa cikin alqur'ani barwana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna yi na aiki ne na laifi shine kawai ya katutu a zuciyarsu shi ya saka ko an faɗa musu gaskiya ba ta yadda kaga ashe hadisin nan bangare guda annabi yana nuna mana aikata laifi a kasa kuma faɗaka a tuba a bashi shi yake sanyawa zuciya ta samu jinya idan ta samu jinya irin wannan kuma sai zaman to ba ta iya rabuwa da laifin ko ta ji gaskiya ba za ta yadda ta aikata ba ba za ta bar laifin ba saboda ta saba yayi katutu a zuciya zuciyar ta samu ta zama infected ta san infection eh ka san a cikin abin nan din zukatan ma akwai wanda yake bacteria akwai wanda yake tamkar virus eh akwai wanda yake kaman bacteria shi wannan in ka sa masa magani zai warke in dai ana sa magani to zai warke akwai laifukan da in dai aka ana wa'azi ana wa'azi ana faɗakarwa insha Allah sai ga mutum ya daina akwai jinyar da kuma idan ta shiga zuciyar mutum laifin ya yi ƙarfi a zuciyarsa ko an yi wa'azi ba zai daina ba wataƙila shi ma sai wa'azi akan abin amma kuma ba zai daina ba ya zan virus kenan wannan am ala qulubin aqfaluha an yi kulfu akan zuciya shine kamar yadda suka ce qulubuna gulf mu zuciyar mu a daura take ba za mu ji ba kafircin yayi tsanani yahudawa suka ce annabi mu fa zuciyar mu a rufe take ba za mu taba yadda da abin da ka faɗa ba ne irin yadda kafiran maka irin su Abu Jahl suka ambata fala yu'minu bihi menene hatta yaraw al-azab al-alim ko ba su ba eh walau ja'a bi kulli aya da suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su imani da annabi ba ko da ya zo musu da kowace irin aya ce to kaga qurayshawa sun kai wannan matsayin irin sau Abu Jahal da waɗannan manyan kafirai to kaga suna su jinyar ta yi tsanani ubangiji Allah ya tsare mu to irin wannan zuciya fa nukita fihi nuqtatun sauda ana yin bakin dugo a kayinta فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليها irin wannan zuciya ba za ta gushe ba tana kwankwaɗan kowace irin fitina da ta gifta a kanta duk fitinar da ta gifta za ta kwankwaɗa fitina ta sha'awa fitina ta shubuha in ta shubuha ce in ta sha'awa ce sha'awa duk abin da ya bujiro zai ba zai iya danna zuciyarsa a kayan kuɗin haramu ba kowanne ne zai ci ba zai iya danna zuciyarsa a kayan matar da ya gani yana so ba sai ya neme ta ya yi ɓarna da ita to duk irin waɗannan fitintunu ne eh fala ya zalu ya shirabu kulla fitnatin tu'radu alaihi sai zan ba zai gushe ba yana kwankwaɗan kowace irin fitina da ta gitta akan zuciyarsa hatta ya suwadda har sai zuciyar ta yi baki wayantakisa ta zamanto ta kifa wa huwa ma'ana qawli shine ma'anar abin da annabi ya faɗa kalkuzi mujaqiya ai makbutan mankusa ya ce makbutan wanda aka kifa mankusan duk ma'ana ɗaya bane ai makaluba shine mankusan manku mabkutan mankusan makaluban duk ma'ana ɗaya ne abin da aka birkita shi abin da aka kifa shi abin da ya juya upside down shi na ke cewa mankus eh kaman larabawa sukan ce waladun mankusun ko waladun mankusa wato ɗa wanda yake juyayye irin ciki ta ina ke haifan ɗa in zai fito ta kako to wani yana zuwa ta kafa ko ba gaba ne to irin wannan sai larabawa sukan kira shi waladun mankusun wato juyayyen ɗa ina tsamman kamar hausawa ma haka suke faɗa ko juyayyen ciki ko ba haka suke kiransa bane to shine ma'anar abin da aka aka kwatanta da motsa aka ce kalkuzi mujakhiya wato makaluban kenan wanda aka birkita ta kamar motsa wanda aka kifa ta fa idza wadda idan irin wannan zuciya ta yi baki a dalilin kwankwadan sha'awoyi fitintunu na sha'awa da fitintunu na shubuha da take yi wantakasa kuma ta kifa arada lahu min hatayn al-afatayn maradani khatirani mutaramiyan bihi ila al-halaki to hatayn al-afatayn waɗannan annoba guda biyu arada lahu sai ta bujiro masa maradani wato waɗanne ne fitintunu guda biyu annoba guda biyu ashahawat da kuma ashubuhat in dai yana kwankwaɗa su yana kwankwaɗa to waɗannan fitintunu guda biyu sai su bujiro masa marabani jinyayyuka guda biyu khatirani kuma wanda suke masu hadar mutaramiyani bihi ila alhalaki wanda za su jefa shi a cikin halaka waɗanne ne jinyar ahadihima ɗaya daga cikin waɗannan jinyoyin shine ishtibahul ma'rufi alaihi bil munkar birkicewan abin da yake mai kyau a wajensa da mummuna sai ya garwaye ya ishtibahi da mummuna da mai kyau baya iya fayyacewa wanne ne wanne da haka fala ya arifu ma'rufan wala yunkiru munkara bai san abin da yake mai kyawu ba kuma baya kin abin da yake mummuna saboda baya iya fayyace su ai haka hadisin annabi ya nuna mana ko wal akharu aswada mirbadan ba haka annabi ya fafa kalkuzi mujakhiya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu to kaga shine fitina ta farko da ake bujirwa da annabi ya ambata mana waɗannan fitintunu guda biyu da ashahawat da ashubuhat idan mutum yana kwankwada su to sai su bujiro ma zuciyarsa jinyayyuka guda biyu jinya ɗaya ita ce na rashin ganewa kyakkyawa daga mummuna yanzu shi ba zai iya ganewa meye mai kyau meye mummuna ba saboda kowane gaba gadi yake aikatawa zai iya ganin mummuna bai fahimci cewa ba mummuna ba ne zai iya ganin mai kyawu bai iya fayyacewa mai kyawu ba ne ballantana ya bibiyi me mai kyau ya ta yi ballantana idan mummuna ya zo ya kiya masa ba ya iya fayyacewa da kowanne yinsa yake gaba gadi hankalinsa a kwance ba wai misali mutum ya ce zina zina ce ba ba ta da kyau a'a zai iya yi hankalinsa bai damu da komai ba ba abin da ya dame shi zai iya aiwatar da zina sannan kuma daga baya ma a ranar ma ya manta cewa ya saba wa Allah bai damu ba to kaga yanzu shi ba iya fayyacewa mai muna daga mai kyau zai iya cin dukiyar mutane ba abin da ya dame shi hani'an mari'a shi zai ci hankalinsa bai tashi ba baya jin wani ɗarɗar a zuci kaga baya iya fayyacewa mai kyawu daga mummuna to ishtibahul ma'rufi alaihi bil munkar shine jinya ta farko abu mai kyau da mummuna za su cuɗe masa yadda baya iya fayyace su wala ya arifu ma'rufan wala yunkiru munkara wa rubama istahkama alaihi hadha al marad sau da yawa ma wannan jinyar za ta iya hukuntarwa akan zuciyarsa ta zama ita ce za ta rika masa hukunci ma'ana wannan a karkashin wannan jinyar ne duk abin da zai yanke na hukuncin zuciyarsa yake gudana hatta ya aqida al ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa har zai iya kaiwa munzalin da zai kudurta cewa abu mai kyau shine abun ki wal munkara ma'rufa mummuna kuma zai iya ganin cewa shine mai kyau ko ba haka bane wanda ya konkwadi jinya ya konkwadi fitina kai ta shubuha shubuha ta kai munzalin da ta cusa masa irin wannan jinya ta ishtibahul ma'arufi bil munkar ya kai wannan munzalin to sai ya rika ganin abin da yake mai kyau shine ba mai kyau ba mummuna kuma sai rika ganin shine mai kyau yanzu don Allah suka kawo misali bid'o'in da ake ta yi wasu suna har ga Allah suna ga cewa shine mai kyau kuma za su yi fada a kai iya tunanin zalika mabalagahum min al-ilmi saboda sun kwankwaɗi shubuha shubuha ta zo kawai ba su yadda sun yi kansu adalci sun samu tushe mai kyau wajen iya tantancewa zarai da abawa ba to da haka sai suka tsammaci wannan ɗin a matsayin wannan mai kyan sai suka gaba shi ne mai kyau mummunan shi ne mai kyau in ban da haka ya za a yi mutum a ce masa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga maganganunsa a janibi guda kuma ga shehi da maganganunsa sai ya watsi da maganganun annabi ko waiwayawa kansu ba zai ba ta shehin nan ita ce babba to ai kaje yanzu ya kwankwaɗi shubuha ne ko akan shubuha ka dora shi sai zuciyarsa ta samu jinya mai ƙarfi har ya kai wannan haddin da baya iya tantancewa meye mai kyau meye mun kai sai ya kai matsayin da wannan jinyar ce za ta dinga gudanar da zuciyarsa ya kai ga munzalin ganin mai kyau shine mummuna mummuna shine mai kyau wa sunnata bid'a wal bid'ata sunnatan sai kai matsayin da zai rika ganin bid'a wato ya rika ganin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin ita ce bid'a ya rika ganin bid'a kuma a matsayin ita ce sunna ya kwankwaɗe fitina ta shubuha ya kwankwada fitina ta ashahawat wal haqqa batila wal batila haqqa sai rika ganin gaskiya ita ce ƙarya ƙaryar kuma ita ce gaskiya ayan alqur'ani zaka ji amma sai ka ji zuciyarsa ta dugunzuma amma daga ka ja masa abin da ke cikin diwani sai ka ji ana hunshi a shehu kenan shehu kenan an yi waliyai kaga wannan shubuha ce tsakani da Allah Qur'ani bai faranta masa rai ba nassosin da suke cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ba su ishe shi ishara ba na ba su ishe shi hatta masa hanya da zai bi ba amma maganganun wani da shi ne ya rike yake kambamawa su sai kwanta masa a rai kuma da su zai amfani wajen yi gudanar da addininsa alhali annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko ya nusar da mutane zuwa ga tafarkin Allah afani jinya ta biyu wanda waɗannan annoba guda biyu suke sabbabawa annoba ta ashahawat da ashubuhat ita ce ta hakimuhu hawahu alama ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallama وانقياده للهوى واتباعه له ya rika sanya san ransa tunaninsa abin da zuciyarsa take so ita zai hakkama wato ita zai sanya ta zamanto mai hukunci alama ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallama akan abin da annabi ya zo da shi abin da ransa yake so shine zai zamanto mai masa hukunci akan nafsin da annabi ya zo da shi maimakon ya bi abin da annabi ya zo da shi a'a abin da ransa yake so shine zai hukunta masa tafarkin da zai rika wan qiyaduhu lil hawa zai rika jayuwa zuwa ga abin da ransa yake sannan ne wattiba'uhu lahu abin da ransa yake so shi zai bi amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba shi zai bi ba to waɗannan jinyayyuka guda biyu ma'ana waɗannan annoba guda biyu su suke sabbaba waɗannan jinyoyi da aka ambata guda biyu jinya ta farko ta ishtibahul ma'rufi bil munkar ta biyu kuma tahkimu hawahu ala ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam na farko ya zamanto ya rikice yadda baya iya fayyacewa zarai da abawa baya iya ganewa gaskiya da ƙarya zai kai matsayin ma da zai iya ganin gaskiyar ita ce ƙaryar ƙaryar ita ce gaskiya saboda ya kwankwaɗi sha'awa ya kwankwaɗi shubuha sannan za su iya sabbaba masa jinya na sanya son zuciyarsa ita ce mai hukunci akan duk abin da zai gudanar da addini ba wai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba alhali Allah ya yi rantsuwa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ya rantsuwa ce ina rantsuwa da ubangijinka ina rantsuwa da wanda ya halicce ka fala wa rabbika Allah ne rantsuwa da kansa la yu'minuna ba sa fayin imani hakikatan hatta yuhakkimuka ai hatta ja'aluka hakiman sai sun sanya ka kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya samu a tsakaninsu na mushajara duk wani jayayyar da suka yi sai an sanya annabi shine mai hukunci matakin farko thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kuma abin da annabi ya hukunta bai kuntata musu a ransu ba su ji kunci akan abin da annabi ya hukunta ba wa yusallimu taslima kuma sai sun miƙa wuya dukkan miƙawa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to kaga waɗannan al'afat annoban nan guda biyu wato suna sabbaba wa mutane jinya a cikin zukata wanda shine asalin lalacewar mutum Allah ubangiji ka mana kariya to mala yace wa qalbin abyad kuma cikin hadisin in ba manta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace hatta yasira ala qalbayn a asalin riwaya muslim sai ya fara ma da ala abyabin mithli safa akan zuciya wacce take fara mithli safa tamkar watan abin da yake tsantsa garau misali kamar a ce nonon da ba shi da sofa ne asalin nono za a gan shi fari sol tas shine ne yace wa qalbin abyad akwai kuma zuciya wacce take fara qad ashraqa fihi fihi nurul iman qad ashraqa fihi nurul iman wanda irin wannan zuciya haske na imani ya yi walƙiya a cikinta imani ya haskaka hasken imani ya yi walƙiya wato asalin lokacin da haske yake fitowa rayas din nan na sai bayyana shi ake kira ashruq kamar yadda ake cewa shuruqus shams ko dalilin da yasa gabas ma kenan ake ce mata asharqu gabas asharq saboda shuruqus shams lishtiraki shamsi minha saboda rana tana fesowa haskenta daga can to don haka akwai zuciya fara wanda ita ce wace zuciya wace ce fara na'am kalbun salim a cikin wannan hadisi na Huzaifa ibn al-Aba kar ku duba a cikin hadisin Huzaifa ibn al-Yaman wace ce annabi ya siffanta ta da yace hatta yasiru al-qalbu ala qalbayn ala abyabin menene siffanta farkon hadisin da aka ce tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'uda fa ayyu qalbin ushrabaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda wato ai ana bujirwa da shubuhohin ne ana bujirwa da fitintunin ne fitina ta sha'awa ga sunan kace-kace a cikin rayuwarmu wanda suka saba wa shari'a fitina ta shubuha kusuroyi daban-daban to zuciyar da ta kwankwada ita ce take zamantowa aswadu mirbaddan kalkhuzi kalkhuzi mujakhiya amma wadda kuma ta inkari ai ita ce abiyar wadda idan sha'awar ta zo za ta inkari za ta danne zuciyarta shi an ce wawa ne baya neman mata bai waye ba a ya danne zuciyarsa duya ne ne shi sai ta halal temptations din na zuwa ma ya danne a wajen aiki ne an ce shi wawa ne saboda baya satan kuɗi baya ɗiba ya zauna ga abu ya zo ta gaban sa yaki dauka yaki ya tsaya halal dan sa abu ya zo masa ta wajen halal ai sune sha'awoyin da suke ta bubbujirowa mutane kala kala ko sha'awa ta nan ta zo ita kuma shubuhat tana zo akan itiqadat ne akan aqida ne a bujiro maka wannan a ce maulidi dai ne a bujiro maka wancan a ce akwai wani zikiri wanda kai kaza a bujiro maka wancan a ce ai wancan malaman ma roƙon Allah suke kuma Allah ya ce tashi in taimake ka alhali bokaye da matsafa wani kuma zaka ga ya je shi ya san biyan bukata kai da baka je ba kuma sai Allah ya jarabe ka baka san biyan bukata ba shubha ce ta aqida ne wannan to irin wannan za su yi ta bujirowa fa ayyu qalbin ankaraha da zuciyar da ta inkarin wannan abin ya zo sai ta ki sai ta tsaya akan koyarwar Qur'ani ta tsaya akan koyarwar hadisi ta danne ta cije ta haƙura to ita ce nukitat fihi nuqtatun bayda ita ce ake mata farin duku akai amma wanda ta kai bore ya haufa ita ce ake sanya mata baki wanda muka ji a baya wanda a dalilin harka take samu waɗannan jinyoyi guda biyu da muka ambata ishtibahul ma'ruf bil munkar da kuma tahkimu hawahu ala ma ja'a bihi rasul to yace wa qalbin abyad da kuma zuciya fara kad ashraka fihi nurul iman hasken imani ya yi walƙiya a cikinta, ita mai dauriya ce, ita jarumar zuciya ce, zuciya ce wadda ba ta yadda don kawai da ɗan ƙaramin abin nan. Wa a zahara fihi misbahuhu kuma hasken wannan annuru ɗin ya riga ya dasu a cikin zuciyar. Fa'iza urida alaihi fitnatu duk lokacin da aka bujiro mata da irin wannan fitina an karaha ita sai ta ki wa raddaha sai ta tunkuɗe fitina sai ta cije ta daure eh wai ba haushi ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa eh kuma sannu sannu ba ta hana zuwa to shi zuciya mai mai dauriya zuciya wanda ake ɗiga mata wannan ɗigo mai haske ita ce wanda ta fahimci makasudin rayuwa ba wajen miƙe kafa ba ne makasudin rayuwa kamar lokacin examination hall ne kamar ka kaddara duniya kamar examination hall ne ɗakin jarrabawa da yan makaranta suke shiga ai ka san akwai lokaci da ake shiga akwai time ko idan time yayi ana barin mutum ba a barinsa daga an shiga an raba fefa ana cewa shi kenan a fara lokaci yana abin nan shi kenan kowa za a karɓi takardunsa kuma a fice kuma abin da ake maka a cikin jarrabawa ne a gwada ka ne ba yau wajen miƙe kafa ba ne to ɗauki duniya kamar ɗakin jarrabawa ka shiga kana jarrabawa wanda za ka ga ya daure ya yi karatu dama ya yi tattali in ya zo shi rubutu yake ta yi amma haka ma fa bai sanya sakamakon bai kasance ba amma dai yana da kyakkyawan fata yana da kyakkyawan fata cewa yana ga sakamakon nan fa zai kyau saboda ya san yayi abin da ya dace amma wanda bai yi karatu ba kuma bai fahimci matsalolin ba aka kawo tambayar ma bai gane ta ba tun anan ya karaya ko ba ka bane yana tunanin cewa jaraba wannan ba za ta yi kyau ba amma rashin yin karatunsa zai sanya yanzu invigilator ya ce masa to je ka yi karatu tukun ka sake dawowa za a bai second chance to haka duniyar take ka dauke ta kaman haka daga time kuma yayi za a ce shikenan akai an baka extra time saboda baka yi karatu ba ba a yi to ka ɗauki duniyar haka ne in ajali ya zo kawai shikenan kuma in ka yi tattali ma kanka shikenan in baka yi ba babu second chance to wanda ya fahimci duniyar a matsayin haka shine idan shubuha ta zo masa ko sha'awat yake daurewa ya tunkuɗe fazdada nuruhu wa ishraquhu a dalilin haka hasken zuciyarsa sai ya karu walƙiya da ke cikin zuciyarsa sai ya karu ubangiji Allah ka haskaka mana zukatanmu da imani Imam Shafi'i rahimahullah wai yake ambatawa abiyat din nan shahararrun abiyat inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتانا نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا رحمه الله تصموم القلب الأربعة ما زي صومن بياني كما دنغنا دا سموم جمعنا السمو bahaushe yana cewa sanmu ko an masu sanmu me sanmu guba shi ne sanmu jam'insa shi ne sumum guba guba idan ta shiga ai ɓarnata abu take ko cutarwa take yi to sumumul qalbi bayan da aka ambaci maradul qalbi asalin jinyan ne aka ambaci abubuwan da suke sabbaba irin wannan jinya to sai aka ambaci kuma akwai waɗansu abubuwa da suke zamantowa tamkar guba ne ga zukata wato ma dama waɗannan ababe suka kutsa suka samu wajen zama a zuciya sukan zama kamar guba guba kuma idan ta shiga cikin waje mai take yi lalata abin take yi lalacewa yake to al'arba'a wasu abubuwa guda biyu a matsayin guba suke ga zukata Allah tsare mu wajen kiyaye ya ba mu ikon kiyaye waɗannan ababe malai ce ilam annal ma'asiya kullaha sumumun lil qalbi sai aka baka wani a gama garin bayani kamar ai generalization kafin kuma a zo specifics yace ilam ka sani annal ma'asiya lalle sabo kowane iri sabo ƙarya da'a ce ko sabo sabo ne ko gulma fa sabo ne cin kuɗin marayu fa sabo ne duk sabo ne waɗannan ba ai abin da ake nufi sabo me sabo da bahaushe yake faɗa saɓawa mana ka saɓa abin da aka ce cewa ka ce kar ka yi kai kuma sai ka yi ka saɓa ko ka saɓa ba sai aka ce yi kai kuma sai ka ƙi ka yi ka saɓa ko ka saɓa ba to a shi ne bahaushe yake cewa saɓo wato ka saɓa abin da aka tanada a inda aka ce a yi ba ka yi ba a inda aka ce ka yi nan kuma ka yi ka zama kamar fankashali kenan mai wuyar magani na wanka sai ya sha na sha kuma sai ya wanka to ilam annal ma'asiya kullaha sumumun lil qalbi sabo baki ɗayansa dukansu guba ce ga zuciya duk wani sabo yana sabbaba guba ne a cikin zuciya kamar yadda da'a ita kuma waraka ce da'a idan mutum yana biyayya ga Allah subhanahu ta'ala, to ƙara kyautata zuciya take tana ƙara bawa zuciya lafiya shi yasa duk lokacin da kai sallah jam'i imanin ka yana ƙaruwa duk lokacin da kai nafulfuli imanin ka yana ƙaruwa duk lokacin da ka karanta qur'ani imanin ka yana ƙaruwa ka zauna kana azkar imanin ka yana ƙaruwa ka zauna kai kana tunanin ubangiji imanin ka ƙaruwa yake yi ka zauna kana tunanin laifuffukan da kai ma kana nadama a kansu shi ma wannan abu ne mai kyau imanin ka ƙaruwa yake yi duk wani biyayya ga Allah yana ƙara imani yazdadu bi ziyadatil a'mal to haka nan sako kullaha sumumun lil qalbi wa asbabun li maradihi wa halakihi kuma suna sabbaba jinya ga zuciya kuma suna halakar da zuciya wahiya muntajjatun ne nan ku gyara wajen nan ya saka muntatun ko ba wani abin nan haka muntajjatun ne wato natija wahiya muntajjatun limaradil qalbi kuma sako yana sabbaba yana haifar in an ce natija abin da ya tsoro a dalilin kaza sakamako to hiya muntajjatun li maradil qalbi sako kuma wato yana zamantowa sakamako ne na jinyar zuciya idan zuciya kuma ta zanta samu jinya wa iradatu ghairu iradati Allah azza wa jalla manufarta sai zamanto ba manufa ce ta Allah ba wa sababun li ziyadati maradihi kuma sai zamanto sababi da zai ƙara ƙara wannan jinya din ta zuciya qala ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak wani malami babba ana masa take imamu ahli sunna ya karantar da manyan malamai a cikin tabi'ai to yake cewa wannan abiyat ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khairun li nafsika isyanuha wato yake cewa ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba ni fa ina ganin yadda zunubi yake kashewa zukata zunubi kashe zuciya yake zuciya sai ta zanta mutu a dalilin laifuka da ma'abucinta yake aikatawa yace wa qad yurithu dhulla idmanuha idmanuha dawama a kayan sako kuma a kyatuba yurithu dhulla yana gadar da kaskanci ga mutum musamman a ranar alkiyama sai mutum ya raina kansa don haka yace wa tarku dhunubi hayatul qulubi ku sani daina yin sako ke rayar da zukata akan imani wa khairul li nafsika isyanuha saba ma zuciyarka shine abin da yafi alkhairi gare ka ka saba ma zuciya kullum ita zuciya tana son abin da ba a so ne ko ba haka ba abin da ake so kuma ba shi take so ba haka zuciya akasarin take to ka saba mata in ka saba mata insha Allah kana lazimta kana lazimta wata ran sai ka kai munzalin da duk abin da Allah baya so ma baka sha'awarsa abin da Allah yake so kuma sai kaga shine kullun zuciyarka take sha'awa ka fi samun nishadi idan kana sallah kana karatun Qur'ani kana sadaka kana sada zumunci ka fi jin daɗi da izza lokacin da ka tsaya kana faɗan gaskiya ƙarya abace wanda zaka ji ka kyamace ta duk wani abu wanda shari'a ba ta so sai ka nisance shi in har zuciya ta samu kyautata saboda amma idan ba ta san kyautata ba to sai ya zamanto ita ba ta san kiran sallah za a yi fa sai ka ji bacci ya fi daɗi ma idan ladan ya ce as-salatu khairun minan nawm sai ka ji wani sabon daɗin shimfiɗi ko ba haka zuciya take ba sai ka ga in mutum ya biye mata kuma ya yadda da ita to shikenan sai ya rasa jam'i bude idansa sai ga har rana ta fito ya rasa sallan asuba yanzu an yi riba a kansa shedan ya yi riba a kansa to shi yasa yace wa khairu li nafsika isyanuha abin da yafi maka alkhairi ga ranka ga rayuwarka shine ka saba ma zuciya malai yace faman arada salamata qalbihi wa hayatahu duk wanda yake fatan zuciyarsa ta kubuta kuma yake fatan zuciyarsa ta sami wato rayuwa mai kyawu to fa alaihi bi takhlisi qalbihi min athari tilka sumuni wajibi ne a gare shi ya kubutar da zuciyarsa daga gurabai na waɗannan dafin da za a ambata guda hudu nau'o'in dafin nan to wajibi ne ka kubutar da zukatanka daga inda suke ثم بالمحافظة عليه بعدم تعاطي سموم جديدة sannan kuma idan ka kubuta ka kare zuciyarka daga waɗannan dafin to ka tsare zuciyarta ka kai gadinta bi adami ta'ati sumumin jadida kada ka jibinci wani dafin kuma daban wanda yake sabo ka kare kanka daga wannan dafin kuma kar ka samu wani فإذا تناول شيئا من ذلك idan har mutum ya jibinci wani abu daga wannan khata'an a bisa kuskure daga irin waɗancan nau'i na dafin in har mutum ya jibinci wani abu daga cikin wannan dafi a bisa kuskure sara'a ila mahwi akriha bit tawbati wal istighfar sai gaugauta wajen sharewa gurbinta da me da yin tuba da neman gafaran Allah wal hasanatil mahiya da kuma kyawawan ayyuka masu shafewa munana wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha ko innal hasanati yudhhibuna sayyi'at ونقصد بالسموم الأربعة فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول المخالطة kaji waɗannan dafin guda uku ai guda hudun mu ji su da kyau yace muna nufi da waɗannan dafi guda hudun waɗanda su ne dafi da suke illata zukata babu ya dafi guda hudu dafin farko fudulul kalami maganganu na ba gaira ba dalili mutum ya ta zance kawai maganganun da ba su da dalili ya ta faɗan su ya ta magana ka san shi harce ana so a yi kishin sa kar ka sarrafa shi sai maganganun da suke da fa'ida eh kar ka sarrafa shi sai a magana wacce take mai kyau فإن طاقة فلا تكن مكثارا in zaka buɗe baki to karka yawaita to lokacin da aka san fudulul kalam guba ce domin baka farga ba za ta bata zuciyar mutum duk lokacin da kace zaka dinga yin zantuttuka kawai zance ai ta hira ka zama chata box hira kawai ta ko ina a faɗi wannan a faɗi wannan wallahi kafin ka farga guba za ta shiga zuciyarka domin a cikin zantuttuka mara mazantuttuka da ba gaira ba dalili ake fadawa yin me ake fadawa ƙarya duk lokacin da mutum ya yawaita magana to ba za ka raba shi da ƙarya ba in ya yawaita magana za ka same shi da me kuma za ka same shi da gulma lallai giba ba gulma in dai mace ya yawaita magana za ka same shi da gulma za ta iya yiwa in ya yawaita magana ka same shi da annamimanci ko ba haka ba ne saboda shi mai son yawan magana ne to yanzu sai maganar da wane ya ma sai ya faɗe ta a gaban wane ya ce ai wane ma ɗazu ma shi ma ya ce kaza a kanka ko ya ce kaza yawan magana yana sa mutum ya faɗa cikin irin wannan ya zama matsaraici ya zama mai yawan gulma ya zama mai annamimanci kaga waɗannan duka harshe ne ke guba ce to wannan kenan sannan wa fudulun nazar da kallace kallacen ba gaira yawaita gani babu rumfa ido yawan gani kafin mutum ya farga wallahi zai sanya masa guba a cikin zuciya ya ce ba rantsa ido? A to duk wadda ta zo wucewa kenan ya sai ya kalle ta. Zai kalli gabanta zai kalli bayanta. Ina ake aika saƙon? Zuciya ake aikawa. Shi saka sai a motsar da sha'awa. In an motsar da sha'awa yana kallanta wata mara ma ta zo ya kalle ta, wata ran ta zo ita ma ta daga ido sai suka ido hudu. Kullul hawadithi mabda'uha minan nazar. ومستصغر النار ومعظم النار من مستصغر الشرر duk irin waɗannan fitintunin mafarin su kallo ne ta kalle shi ya kalle ta in kuma ba wannan janibin ba wani ya zo wucewa mutum ya zuba masa idanu to sai kura masa kallo ya kare ganin ni'imar da Allah ya masa ko ba haka bane shedan zai iya jefa kuma kyashi a cikin zuciya kullum wane yana wucewa da leda bag kullum wane yana wucewa sai na ganshi a wajen masu kajin can ana yanka mar kaji kullum wane yana wucewa sai ka ganshi da kaya shi ba shi da aiki sai cin abinci sai zuciya ta so maka ga haka ko kuma so maka shi ko ba haka bane yawan gani yawan zuba ido kallon da ba shi da gaira ba dalili yana da aiki wallahi bari ma ta kallace kallacen wofi da ake yi yan tsagerin kanon nan da ake kalla da sauran fina-finai da suwaye bar ta wannan ma kallon da aka saba kawai na kan hanya kaga fudulun nazar yana kawo matsala domin a dalilinsa abu da yawa na haifuwa abu da yawa yana faruwa dalilin kallon kawai to guba ce da take kaiwa sako mummuna zuwa ga zuciya ta gurɓata ta wa fudulu ta'am da cin abinci na ba gaira ko a lafiyar ma tana cin abinci akwai matsala ko yawan cin abinci to mutumin da baya hakuri da kaɗan mutumin da baya hakuri da kaɗan to shine in bai samu wanda ransa yake so ba ta kowace hanya ma sai ya samu in sata ne zai in ha'inci ne zai in cin amana ne zai fudulu ta'am yawaita abinci na ba gaira ba dalili wa fudulul mukhalata na hudunsu cuɗanya da jama'a wadda ba ta da fa'ida, ba kowa ke cuɗanya da shi ba, ba kowa ke cuɗanya da shi ba, sai mutanen kirki. Iza kun tafi ƙaumin fasahib khiyarahum, wala tashabil arda fatar da ma'arwade, ko cikin mutane ka kasance to ka sahibci waɗanda suke masu daraja, mutanen da suke masu nagarta mutanen kirki. wala tashabil arda kada ka sahibci waɗanda suke lalatattu fatarda ma'ar wadi sai zan ka lalace tare da lalatattu mala yace wa hiya ashharu hadhihi sumumin tishara wannan da aka faɗa na ƙarshe fudulul mukhalata ita ce wacce ta fi watsuwa ta fi shahara wajen watsuwa tsakanin mutane wa ashadduha ta'thiran fi hayatil qalbi kuma ita tafi tsananin tasiri a cikin zuciyar mutane domin a lokacin da kake mukhalada da mutanen banza kafin ka farga mutum shi ma sai wai zama da madaukin kanwa sai kawo farin kai abu ne mai sauki mutumin kirki idan ya haɗa mutanen kawai ya ci gaba da cuɗanya da su kafin ka farga sai ya watsar da kirkinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ba da kwatance dangane da jalisul khair wa jalisul su jalisul khair annabi sai ya kwatanta shi ta hamilil miski mai ɗauke da turare imma an yabta ka ko dai ya sayar maka imma an yu'tiyaka ko kuma ya baka kyauta wa imma an tajida minhu rihan tayyiba ko kuma ka ji kanshi a wajensa ai riba ce mutumin kirki kenan in kana zaune da shi dama ɗayan uku ne ko dai ya sayar ma turaren turaren nan naka yana da kyau to nawa ka saya sai sayar maka ko kuma taron nan kai naka yana da kyau to ban dan san maka ya dan tattaisa maka ko ba kai maka dan shashafa ka mora ko kuma ko ba ɗayan biyu in dai kana zaune da shi zaka ji kanshin kanshin ma idan ka ji shi ma akwai daɗi ko ba haka ba to haka mutumin kirki idan ana zaune da shi wallahi riba ce ko dai ka koyi kyakkyawan ɗabi'a ko ya koya maka kyakkyawan kyakkyawan abu ya nusar da kai abin da shari'a ta ce ko kuma watakila ka yi tambaya a wajensa ko in baka yi tambaya ba ka ga abin da yake yi mai kyau kai maka kwaikwaya ka yi ko kuma ko ba komai kana zaune tare da shi din dai ba za a yi aikin banza ba ko ba haka bane kuma idan mala'iku in yi aka ayyukan kirki in mala'iku suka yi addu'a kai ma kana tare da addu'a dan kana tare da mutanen kirki Allah ubangiji ya ba mu dacewa Allah ya kai rayuwarmu malam zai fara bayani a kayan su waɗannan ababe daki daki guda hudu kowanne mu je shi da bayaninsa bi iznin Allah ta'ala wanda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muka kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk